بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabul umra littafin da ke magana akan hukunce-hukunce na umra wannan sabon babi ba shi na babu ajiyar umrati ala qadrin nasab babu ajiyar umrati ala qadrin nasab wannan babi na magana akan ladar umra ta ta'allaka yawanta da girmanta a bisa gwargwadon wahala ma'ana gwargwadon wahalar da aka yi cikin aikin shi ne gwargwadon ladan da za a samu duk dai malamai sun ce wannan ba mu ɗarfi ba ne akan komai domin akwai aikin da zai zan bai da wahala kwarai amma ya fi mai wahala kwarai lada kamar wanda ya ta'allaka da wuri kamar yanzu mutum yi na fi raka'a biyu a haramin makka sai ya yi dubu ɗari a wani wuri sai daidai da wannan in ya yi na fila raka'a biyu a madina sai ya yi dubu sannan ta kai wannan to aiko kaga dubu ko dubu ɗari shi ya fi wahala amma kuma wannan ya nuna don haka sai wasu suka ce ba mu ɗardi bane akan ko'ina a zo da abin sha dubu kenan haka nan lokaci wanda ya yi nafila biyu a daren lailatul qadri to wannan nafila biyu a daren lailatul qadri ta yi nafil fili na dare dubu ya yi nafila raka biyu biyu biyu har sau dubu ta fita kaga shi kuma saboda lokaci ne to haka ma a sallar farilla mutum ya yi asubahi ta garka abinci to sai ya yi na firfili da yawa sannan su cimma wannan asubahi da aka zurga ce ba mu ɗarfi ba ne a ko'ina eh wannan ba mu ɗarfi ba ne a ko'ina a cewa babu ajirin umar da alaƙadar da nasabi sai aka ce to wannan shi kai shi yana taƙaitu ne a umrar kaɗai wanda ya fi ka wahala a cikin aikin umrar زي ابن كلامه شوف
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زهير حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن العصر قال قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وارجو بنسك فقيل لها انتظري فاذا تخرجي فاخرجي الى التنعيم فأهدي ثم أتينا بمكان كذا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقته كذا وكذا
ولكنها على قدر نفقته أو نصره حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا وكذا ولكنها على قدر نفقتك أو على نصبك والمن حديثي مصدق بن مصرف هذا تدمه قال حدثنا زيد بن زريع يجي زيد بن زريع هذا تدمه قال حدثنا ابن عون يجي ابن عون هذا تدمه عن القاسم بن محمد يا تقول القاسم بن محمد أبو بكر وعلي بن عون سننكما يا ساك كرقا دك ابن عون شي وكان حدثنا ابن عون وكان عن القاسم بن محمد وعن ابن عون الرحمن هذا هي تبيكنا شي يزيد بن زريع يا كربا يا شي حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد sannan kuma ya sake karɓa daga ibnu aun din amma ba ta kan qasim ba ta kan ibrahim ibrahim nakhai sannan shi kuma al aswad ya karɓo daga aswad ibn yazida qala dusu dusu ce qalat aisha ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya rasulullah yanzu nasu bin su kai ne yanzu kowa zai koma da ibada biyu da hajji da umra amma wa azuru bin sukin ni ko koma da ibada ɗaya shine hajji ba umra faqila laha sai aka ce da ita ma'ana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace mata dan in an tuna akwai riwaya da bata da faqala laha an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace mata shine ma'anar faqila laha in tajri ki saurara fa idza dahurti in kin samu tsarki fa kruji ila tan'imi ki fita zuwa tan'imi fa ahli ki yo harama da umra thumma atina sannan ki zo mana bi makani kaza wa kaza mu haɗi mu haɗu a wuri kaza kaga an yi mahaɗa kenan in ta je tan'im ta ɗauko harma da umra sannan ta je ta yi umrar sai mu haɗuri kaza in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam walakin na ala qadri na fakatiki sai dai ita ladar umra ya tabbata ne a bisa wahalar da kika yi na fakatiki abin da kika ci auna sadiki ko kuma wahalar da kika yi ma'ana ɗawainiyar da kika yi gwargwadon ɗawainiyar da kika yi to ala qadri na a bisa gwargwadon ta ne watan ita ladan za ta zama.
باب المتمم إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجوزه من طواف الوداع؟
باب المؤتمر إذا طاف طواف المعتمر طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع والنبادي الإمام البخاري رحمه الله يا أكداش أكن سنين ينزم يوم أمرا kamar mutumin da sai da aka ƙara aikin hajji sai ya je ya yi umra to idan ɗafa ɗawafin umra in ya je ya yi wannan ɗawafin na umra sun makaraja yana ƙarewa ya fito ya kama hanyar shi zuwa gida hal yi juzi min ɗawafin wada'i wannan ɗawafin na umra ya wadatar da shi ba sai ya ɗawafin wada'i ba to shi ke tambaya ma'ana wannan ɗawafi na umra da ya yi kuma yi daidai lokacin da za a baro to ya wadatar da shi gabarin dawafi na wada'i na bankwana ba sai ya yi ba la'akari da lafazin hadisi umul min aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta yi umra ta je din ta yi umra amma ba a ji ya ce to in kin ƙara umra ki yi dawafin bankwana ba da lokacin dawafin bankwana ne amma ba a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata haka ba don haka ne wasu suka ce wannan tawafin na umra ya wadatar gabarin tawafin bankwana so ko kan shi ne zai magana حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الحكم بن عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدين الى الحج في اشهر الحج ومرور الحج فنزلنا سربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها امره فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي
قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت
ومن ابن المغرسة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يدرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن وكوني بهدتك عسى الله أن يرزقكها قالت وكنت أتانا برنامج منن فنزلنا المحصبة فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فاستهل بعمرة ثم فرقا من دوابكما إن تذركما هاهنا فأتينا في يوم الليل فقال فرغتما قلت نعم فنادى بالرحيل في أصحابي فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الظهر ثم خرج موجها إلى المدينة
الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين يا زن سجم قال حدثنا أبله بن حميد يجي أبله بن حميد يا زن سجم عن القاسم يا جد القاسم بن محمد أبو بكر أنا عائشة شيكم يا جد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دالة بتكريت قالت تجي خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج ce mun fito muna masu harama da hajji a cikin watannin hajji sannan kuma muna a cikin harami fanazalla bi sarifa sai muka sauka a sarifa wuri faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabban sa man lam yakun ma'ahu hadiyun duk wanda bai koro hada tare da shi ba fa habba an yaj'alaha umratan falyaf'al kuma ya buƙaci ya so ya sanya ta mai da ita umra ma'ana ya ɗauki harma da umra falis alto ya aikata wa man kana ma'ahu hadiyun amma duk wanda ya koro hadaya tare da shi fala to kada ya harma da umra wa kana ma'a nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa rijalin min ashabihi dhawi quwwatin al hadaya ta zamo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu mazaje daga sahabbansa masu ƙarfi sukan sun koro hadaya wasu daga sahabbansa masu ƙarfi sun koro hadaya su shi ma annabi sallallahu ya koro hadaya falam takul lahum umratun ko umrata umratan haka in ya ce umratan din ya ɗauke ta naƙita wannan aiki nasu sai bai zama umra ba an gane niyyar ba ta zama ta umra ba ko kuma walam takun lahum umratun kana sai ta zama naqisa eh tastagni bi marfu'iha ta wadatu da marfu'in ta kana ka san akwai tamma akwai naqisa to tamma din sai in ta zama tamma ta cika kenan ba ta buƙatar watan labari irin wa in kana zu usrat to irin shi ne wannan to shi ne sai ce watan alam takul lahum umratu fadakala alayhi annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama ya shigo gare ni wa ana abki ya same ni ina kuka fa qala yace ma yubiki me yasa ki kuka qultu nati sami'tuka taqulu li ashabika ma qulta na ji abin da ka faɗa wa sahabbanka wanda bai koro hadaya ba to ya sanya ta umra wanda ya koro kuma hadaya to ba zai sanya ta umra ba ma'ana ba zai warware ba kenan to fa muni itul umra ta ka gani yanzu kenan an hana ni umra kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha'anuki ah me sha'anuki me kike ciki ne qultu nace la usalli ai ban sallah ma'ana tana al'adar kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yadirki to wannan ba zai cutar da ke ba ko fala yudirruki yudirruki wata riga ko yadirki kamar irin cikin Qur'ani ne an ji min banati adama ke kina cikin ɗiyan ƴaƴa mata na annabi adamu kutiba alayki ma kutiba alayhinna duk abin da ke ga ƴaƴa mata na annabi adamu na in lokaci ya yi su rika al'ada ke ma kina da shi kina cikin ɗiyan adam fakuni fi hajjati don haka zama cikin hajjinki asallahu an yarzuqaki ha ana fata ana kauna watakila Allah ya azurta ki ita ma'ana umratu qalat tace fa kuntu sai na zamo a cikin wannan hali hatta na farna min mina hammuka wato taso daga mina fa nazalna muhassaba sai muka sauka a muhassab fada'a abdurrahman fa qala ma'ana sai al'ada ta ɗauki shi ne sai annabi sallam ya kira abdurrahman dan uwanta abdurrahman ibn abi bakr fa qala shi ukhruj bi ukhtika min al-haram wa tayyib eh ka fita watan da uwarka daga cikin harami fal tuhilla bi umratin taje ta yi harama da umra thumma furugha min tawafi kuma sannan ku kare kammala tawafin nan na ku biyu to in kuka yi haka an tazirku ma hahuna zan jira ku a wuri kaza a wuri kaza zan jira ku sai mu yi mahada a wuri kaza fa ataina fi jofin layli sai muka zo cikin dare fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faragtu ma kun kare umrar ku qultu na amma ce i fa nada bir rahil fi ashabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sanad kowa a tashi za a fita za a sa saman Madina za a koma farta halan nasu duk mutane gabaki ɗaya aka tashi aka ɗunguma aka cira ta wa man dafa bil baiti har da waɗanda suka yi dawafi da ɗaki qabla salatu subh duk wannan ba ka ne sallar asuba ne thumma kharaja mutawajjihan ila al madina kaga ba ayi asuba ba anan harami sai aka tasan ma madina to yanzu dai abin da yake karantarwa nan in an tuna wannan hadisi ya ta kararwa sai dai wasu lafuzza ne kadai suke da dan bambanci amma nan ya takarraruwa amma abin da ake so a gane wanda shine al-Imam Bukhari ya sa ya kawo shi karkashin wannan tarjama ai kaga ba jin motsin manzo Allah ya ce in kin kare umra kuma ki yi dawafin babba don haka yanzu dawafin nan na umra da tai kenan ya tsaya ma dawafin bankwana domin ba a ji ko kamshin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin kare umra ba ki dawafin bankwana shine babul mu'tamir idza dafa dawaful umrati thumma kharaja hal yujzi'uhu min dawafil wada'i dawafin nan umra ya wadatar da shi gabar dawafin wada'i kamar yadda nan ummul mu'minin Aisha ba inda aka sarraha tayi wasu kuma suka ce a'a rashin ba a sarraha ba baya kore shi ba baya kore shi zai iya yiwa an mutunta abba ai ba amma saboda tsananin ta san matsayin shi in ta tsara umrar ta kuma sai ta ba ban ban wasu kace amma babu shi a cikin lafazi to
باب يفعل في الأمرة ما يفعل في الحج باب تقديره هذا باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج مؤتمر ما يهرم عمره yaf'alu yana aikatawar ma yaf'alu fil hajji duk abin da yake aikatawa a cikin aikin haji shi ma a cikin aikin umra na aikata shi mahzuratun da aka haramta ma mai aikin haji baya sa muhidi tufafi mai kewayo baya shafa turare baya cire gashi kai baya cire akaifa baya murza dauda baya shafa mai mai kamshi duk waɗannan mahzozin irani bai kusantar iyali bai farauta duk waɗannan abubuwa da mai aikin haji baya yi shi ma mai aikin umra baya yi mahzura su su da baki ɗaya ɗaya ne amma inda bambancin su yake wajen aiki duk aikin da mai umra zai yi mai haji zai yi irin shi amma da ƙari ƙari abinda akwai abubuwan da mai aikin umra ba zai yi ba bai zuwa mina mai umra bai tsayo arfa bai dawo muzdalifa ya kwana bai zuwa mina ya jifa bai kwanaki a mina kaga waɗannan duk sun bambanta umra da aikin hajji amma abin da ya shafi niyyar wajen sa tufafin da za a sa sannan a taho da talbiyar da za a riƙa yi iri ɗaya da zuwa a yi ɗawafi iri ɗaya da sa'ayin da za a yi iri ɗaya iyaka bambanci su wasu daga malamai sun kirga aski da mutum zai in ya kare sa'ayi tsakanin safa da marwa in ya yi umra askin nan sun sa shi cikin rukunai sun ce rukuni ne sun ce rukuni ne wasu kuma suka ce ba rukuni bane amma dai wajibi ne to kaji abin da ya bambanta su
حدثنا ابو نعيم cewa yaf'alu ma yaf'alu fil hajji ba umumi bane amun ne urida bil khusus
حدثنا ابو نعيم حدثنا عطاء حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن على بن اميه يعني عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تجران وعليه جبه وعليه اثر الخلوج او قال صبرة فقال كيف تامرني ان اصنع في امرتي فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له عين وأصيبه قال كدليل البكر فلما قضي أمره قال أين السائل عن أمتي اخلع ألك الجبة وألك الأثر الخلوقي ألك وألك الصبعة واصنع بمرة تواصل بها قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يوم إذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة في شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولا ترى على أحد شيئا ألا يطوف بهما فقال عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ba hadisi biyu bane an hade ko حدثنا عبد الله بن يوسف حديثي ne daban أي حكاية الليل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام الإمام البخاري يجي أبو نعيم عن الفضل بن دكين حدثنا يا زنسدم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه يا كربو دقبابنش أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yace wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam wa huwa bil jirana yana ajirana ko jirana mai da makaranta jiya wa alaihi jubbatun yana sanye da wata jubba wa alaihi asarul khaluqi akwai dan maiko maikon turare a jikin jabba din wani alama na suna maikon turare shine asar asarul khaluqi au qala sufratun koko a'a ya ce sufratun wani dan yelo yelo wani dan dorawa dorawa na gurbi na turare fa qala sai yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa ta'muruni an asma fi umrati wani umurni zaka bani ya zaka me zaka umurni ne shi in aikata cikin umrata ma'ana ya ne umra yake kasancewa فأنزل الله على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سي الله تبارك وتعالى أو ألوكة ينا تنبيه من الله سي الله يسوك الدوحي سبحانه وتعالى يسوك من الله دوحي كاغا وحي عند أنت سوكر يا ينكي مغانا أكان مي تنبيه لمن الله صلى الله عليه وسلم فستر بثوب سي أكا lulluɓe annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan yanayi ya zo yakan lulluɓa to sai aka lulluɓe shi bi saubin da tufafi wa wajiditu anni qad ra'aytu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam qad unzila alaihi al-wahyu dama can na dade ina burin in ga manzon Allah lokacin da wahayi ke sauka masa dan ban taba gani ba to dama can wa al-hali ko da wannan ƙabiya ke faruwa dama can na daɗe ina wurin in ga annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na sauka a gare shi lokacin fa qala umaru ta'al sai sayyidina umaru yace taho nan أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي dama kana so ka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da Allah ke saukar da wahayi a gare shi qultu na'am nace i farafa sarafa tawbi sai sai na Umar ya dan hankali wani dela shi na tufafin da aka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi fa nazartu ilayhi sai na kalle shi na ga yanayin da yake ciki lahu ghalidun wa ahsibuhu qala ka gadi bakri lahu ghalibin yana wani sauti kamar kakari kakari wa ahsibuhu ina zaton shi ina tsammani kala ya ce kaga iil bakari bakri yadda ka san ga iil kakarin nan na bakari watan matashin rakumi matashin rakumi yana irin irin kakarin nan haka to haka annabi sallallahu ta'ala sallam yake yin watan wannan sauti falamma surri anhu lokacin da lamarin ya yaye wannan halin na wahayi ya yaye surri anhu kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayna sa'ilu anil umra ina mai tambayin nan kan umra sai yace ayna sa'ilu anil umra yanzu dai ikhla anka jubba wannan jubba ka cire ta waqtil athar al-khaluqi anka wannan na sana san wannan turaren ka wawwanke shi an ga gabarinka wani sufrata wannan sufra din ma'ana wannan yalo yalo din tambari tambari din duk ka wanke shi wasma bi umratika ma tasna'u fi hajji ka aikata a cikin umrarka abin da kake aikata a cikin hajjinka kaji shine dalili shine babun يفعل في العمرة ما يفعل في الحج شين فاصنع واصنع في عمرتك ما تصنع في حج
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عمر عن ابيه انه قال قلت لعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث الصدق ارايت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما قالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزل هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناته وكانت مناته حذر قليل وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا قدرته لم يقف بين الصفا والمروه
حدثنا عبد الله بن يوسف الإمام البخاري رحمه الله رجع عبد الله بن يوسف التنيسي يا تنتدمو قال أخبرنا مالك يجي إمام مالك يا أبا ملاباري أن هشام بن عروة يا تقول هشام بن عروة عن أبيه يا تقول بابا شعرة بن الزبير أنه قال حقيقة قلت لعائشة ناسي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنا يومئذ حديث السن ألوكة بفدي كغياتي نتشي متى كو قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تابع فدي أبن ديتي متى تو كافين يفدي أبن ديتي متى سيكاو تجملة مغتربة ma'ana a lokacin kuma haliya ce alhali a lokacin ina karami yadda ba na iya mayyazewa ma'anan mayyazewa cewa nususu ba wai zahirinsu suke karantarwa ba suna buƙatar fahimta mai zurgi kuma wasu suna buƙatar tawili daga cikinsu amma ni lokacin tun ina yaro duk wannan abin ban da wannan tamyizi sai cewa ana yau izin hadisu sinni ina yaro abinda na ce mata a ra'aiki ƙaunar lahi tabaraka wa ta'ala ba ni labari ya kike gani zancen Allah tabaraka wa ta'ala ba ni labari inna safa wal marwa min sha'irillah fadar Allah tabaraka wa ta'ala safa da marwa na daga cikin alamomin addinin Allah faman hajja al bayt aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima to wannan aya in an tuna dai wannan qadiya ma mu muto ta da wannan hadisin ma mu muto shi to sai ya ce fala'ura ala ahadin shay'an Allah tsawwafa bihima ni a fahimta ta yake cin umin Aisha a fahimta ta ina ganin ba laifi ga duk wanda ya yi aikin haji ko umra bai yi ta a yi tsakanin ba da marwa ba me hujjar shi hujjar shi cewa watan faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima don haka in bai yi ba bai da laifi ka ji fahimtarsa to shi ne faƙalat aisha tu'umun lasha ta ce kalla lamarin ba haka yake wanda ka fahimta ba haka yake ba cewa mutum ya har ma da hajji ko zai yi umra ko zai yi hajji ba laifi dan bai yi sa'i safari tsakanin safari marwa ba ba shi aiki ne ba kalla laisa al'amru kama tazun lamarin ba haka kake so yake ba umarna aisha ta ce lauka na kamata ƙulu lamarin da yadda kake nufi yake da yadda ka fahimta lamarin yake to aya ba haka za ta ce ba to ya za ta ce kanat aya za ta ce fala junaha alaihi alla yatawwafa alla yatawwafa aya ko ba haka ta ce ba abinda aya ta ce fala junaha alaihi an yatawwafa da irin fahimtar kace da tunaninka to abin da aya za ta ce fala junaha alaihi alla yatawwafa ba laihi gare shi in bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to ai ba haka ta ce ba to sai da ta kare masa wannan gyaran fahimta sannan sai ta koma ga sababin nuzuli domin da sababin nuzuli ake fahimtar aya da sababin nuzuli ake iya fassara aya da sababin nuzuli ake iya istishadi da aya duka matsalolin da ake samu wajen istishadi da fasara rashin sanin sababin nuzuli haka wajen hadisi ba a fahimtar hadisi a iya istishadi da hadisi a iya fassara hadisi ba a san sababin wurudi ɗinsa ba kamar da aya take da sababin nuzul shi ma hadisi na da sababin wurudi to saboda haka aya sai an san dalilin saukata to shine ummi na Aisha tace inna ma unzilat hadhihi al-aya sani dai ke be an saukar da wannan aya ne fil ansari cikin musulan saru kanu yuhilluna limanat sun zamo watan sun sun zo suna ɗaukaka sautin su a manat watan wurin gunki ne na manat wa manat al-thalathah al-ukhra wa kanat manat khazwa qudayb ita manat ta zamo hannun riga da qudayb وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة don haka sai suka zama suna jin watan ba su jin daɗi suna jin kyama suna jin nauyin yin su a yi tsakanin safa da marwa kewayawa tsakanin safa da marwa kaga halin su kenan a jahiliya a jahiliya falamma ja'a islamu lokacin da musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an zalim sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'adar da suke ciki sun sun zo suna batse wasan safa da marwa sai manzo Allah sallallahu ta'ala sallam da suka faɗa mishi haka to sai fa anzalallahu ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah su suna ganin akwai laifi in sun kewaya ga safa da marwa shine taharrajuna suna gudun su yi laifi suna jin akwai laifi in sun yi tsawon in sun sa yi tsakanin safa da marwa to wannan jin laifin da gudun kasu yi laifin sai aka ce musu yanzu a musulunci ba shi a musulunci ba shi don haka kamar hajjal bai ta auri ta mara fala junaha abinda kuke tunani can a jahiliya wanda shi ya hana ku yin sa'ayi tsakanin safa da marwa to fala junaha ne ba wannan laifin yanzu musulunci ya bambanta da aikin jahiliya shi ne kawai ba ya nuna yin dawa sa'ayi tsakanin safa da marwa ba dole ba ne kaga ta sai sai ta fahimtar sa kenan أن يتطوف بهما فمن هج البيت أو إتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما وأن شيء دليل سوكر وأن آية إن جئ أم المؤمنين عائشة زاد سفيان سفيان بن عيينة da abu mu'awiya shine muhammad ibn qazimin zada ku wannan ziyadi da an hisham daga hisham ma'ana riwaya su riwaya abu mu'awiya watan da riwayar sufyanu duka in ka lura nan to ai taliki an ce zada riwaya abu mu'awiya ta dada abinda babu shi a riwaya da muka wuto to da me ta dada ta daɗa ma a tammallahu hajjin ri'in Allah tabaraka wa ta'ala bai cika hajjin mutum malam ya tsufa na safa wal marwa matukar bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba hajjin sa bai cika ba shine cikon hadisi shine cikon riwaya kaga ƙari kenan wannan riwayar na da ƙari bisa ga wancan to kaga ta yawa da yanzu ba sai ya kawo riwayar Sufyan ibn Uyayna ba ba sai ya kawo riwaya Abu Muawiya ba amma dai ya faɗi ƙarin da ya bambanta riwayoyin waɗannan biyun da riwaya da ta gabata shi ma takan sha mutum ne takan baban shi urwa takan ummi da Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha to amma kamar yadda aka saba kaga cewa yanzu zada Abu zada Sufyan riwaya ce ba amma ina isnadinta ba isnadinta an yi ta'aliki kenan ina riwayar abu muawiya babu ta kaga an yi ta'aliki kenan to ina waslinta isnadinta ma'ana to kamar yadda aka saba wato imam muslim wato al-imam at-tabari ya waslin riwayar sufyan ibn uyayna al-imam at-tabari abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari ya wasu wannan riwaya ma'ana ya kawo da isnadin sannan riwayar shi abu mu'awiya ita kuma muslim imam muslim ya rubuce ta to kaji wala umratahu ko umrarsa a an yi shi malami su bai na safa albarwa matuƙa bai tsawafi za a yi tsakanin safa da marwa ba ma'ana hajji bai cika sai da za a yi tsakanin safa da marwa umra ba da cika sai da sa'ayi tsakanin safa da marwa shine ma'ana
babun mata ya hillul mutamir babun mata ya hillul mutamir wannan babi kenan yaushe mai umra ke warwarwa gabanin umrarsa yaushe mai umra ke warwarwa gabanin umra kaga kenan nan al-imam bukhari sai abin da ya saba duka mas'ala in tana da khilafa to idan ya taho wajen tarjamarta za ka ga ya tsaya tsakiya bai faɗin fuska bai faɗin fuska domin akwai waɗanda suke ganin da an zo an yi tsawafi an ƙare an warwaru daga umra ma'anar warwaruwa duk abin da aka sa mai takunkumi baya yi yanzu ya warwaru zai yi wasu suka ce ai da an shigo harami shi kenan an yi warwaro don haka yanzu duk abin da aka haramta mishi baya yi a matsayin shi na mai harama yanzu zai yi amma abin da jamhuru suka tafi gabaki ɗaya cewa ba a warwaruwa daga umra sai an yi tsawafi an yi sa'ayi tsakanin safa da marwa na warwaro to don haka saboda wannan saɓani to da ya zo tarjama sai ta mutlaƙar tarjama wadda ba ta nuna ga hukunci mata yaushe ne a daga barin to وقال آخر عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
وقال أطاق عن جابر رضي الله تعالى عنه عمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا Ata'u ya ce an jabirin daga jabir ɗan Abdullahi al-Ansari wannan ta'aliki ne. Wannan ta'aliki ne. Wannan ta'aliki al-Imam al-Bukhari in an tuna karatun jiya ne babu umurati tan'im ya kawo wannan. Kamar wani tsaraf ne, wani yanki ne na hadisin nan wato wanda ya kawo shi a cikin babin umrat tan'im. Babu umrati tan'im to a can ya kawo isnadin kuma ya kawo hadisin bituli gaba ke ɗayan shi to abin da ata'u ibn abi rabah ya ce an jabir ya ji daga jabir dan abdullahi ansari radiyallahu ta'ala an amara nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ashabu abinda jabir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa an yaj'aluha umratan su sanya ta umra wa yatufu sannan su yi ɗawafi wa yi ƙassun mai ƙassiru sannan su yi saisaye ka gana aka ce tubaji sa a yi tsakanin safa da marwa ba aka ce wannan ƙaddara shi ake yi eh ƙaddara shi ake yi sannan sun mai ƙassiru sannan su yi saisaye wa ya illu sannan su warwaru ma'ana su warwaru daga aikin umra kaga ta wannan an fahimci an fahimci cewa watan warwaruwa daga umra sai an ƙare watan sa'ayi an yi aski sannan a warwaru daga umra to
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جابر عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي عوف ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطبنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وقلنا نذكره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له قائل لي أكان دخل مكة كأبتا كأبتا
أكان دخل الكعبة قال لا
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال ايتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا إسحاق بن إبراهيم يا زمزم مشين إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنزلي المعروف بابن راهوي وأنا كفزني المعروف بابن راهوي شين إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنزلي المروز المعروف بابن راهوي شين الإمام البخاري يا زمزم عن جرير يا كرؤود جرير بن عبد الله عن إسماعيل يا جرير بن عبد الحميد shi kuma ni Isma'ila ya karbo daga Isma'ila na Abdullahi bin Abi Aufa ya ji daga Abdullahi bin Abi Aufa qala abin da yace itamar Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi sallama wa atamarna ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam yayi umra sannan wa atamarna muka yi umra ma abu tare da shi falamma dakala makkah lokacin da ya shiga makka wa qufna ma abu yayi dawafi muka yi dawafin tare وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه يدي كي وصفا دا مروة مكزو تاري دي شي مكي سأين صفا دا مروة تاري وكنا نستره من زمو منا با النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كاريا وانا أمرة القضاء كاسم أن يهديبيا بارا da shekara ta zo ita ce al'amul muqbil shekara ta zagayo a zulqa'ada din sai manzalla ya zo aka yi umartul qada'i wanda muka wanda muka faɗa jiya eh shekara ta shida ga hijira ta Hudaybiya shekara ta bakwai aka yi umartul qada'i to wannan umartul qada'i ne wannan abin ya faru da muka shigo sai muka rika kakkarewa dan kar a samu wani ma'ana maras azumi wanda zai yi yunkurin ya ce bari ya je ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kakar makka to don haka gudun haka sai muka ɗauki mataki na tsaro shi ne kunna na turhu min ahli makka ta aliyar miyahu ahadun a ƙwalar lahu sahibun li sai wani mutum ya ce mani in ji shi abdullahi bin abi aufa ya ce sai wani aboki na wanda muke tare da shi sai ce a kana da halar ka'aba a wannan lokacin manzo Allah ya shiga ka'aba kala la ya ce abin shiga ka'aba ba wasu suka ce a lokacin ne bai shiga ba ba ya kore shiga bane ga baki da
قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من عصب لا صحب فيه ولا نصب
قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال سي إسماعيل بن أبي خالد ba Ismailu ba ne ya ji daga Abdullahi ibn Abi Auha? Wancan Ismailu ne ba za ka koro. Shi Ismailu ibn Abi Khalid din ya ce ma Abdullahi ibn Abi Auha to fa haddisna to zantar da mu da umarni. Ma ƙada da Khadija ta abinda maza Allah ya faɗa akan ummul mu'mini da Khadija. Ƙala sai ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bashiru khadija bi baitin min aljannati min qasabin la saqaba fihi wala nasab kuiwa khadija bushara da wani irin tafke tambene min aljannati cikin aljanna kuma min qasabin wanda aka gina ba da bulon kasa ba ba da bulon sun yashi ba ba da bulo na kasa ba ba na yashi ba na tabo ba a'a min kasar bulo-bulo din na lu'ulu'i ne abin da kasar lu'ulu'i wanda yake kwarkwararre ka ga ma'ana ya ka san ka san bulo yana da kwarkwara sai shi yana da ramu to haka sai aka kamanta shi da bulo to watan wanda aka gina ma'ana da lu'ulu'i shi dai nan gaba ke da ka ji gininsa sannan la sahaba fihi wala nasab babu hayaniya ko kwakwazo ko kuma rigima fi a cikin wannan gidan cikin aljanna babu abin da as-sahab hayaniya kasa hayaniya tana tada hankali za ta da hankali duk abin da tada hankali babu shi cikin aljanna wala nasab kuma babu wahala ai aikin karfi a wahala babu babu wahala cikin aljanna wannan gidan na ummi na khadija babu kwakwazo ba hayaniya ba rigima a ciki kuma babu wahala mutalaziman juna ne da kwakwazon da hayaniyar da kuma wahala ɗan uwan juna ne don haka maza Allah sassan bai ambace su la sahaba fi wala nasab domin duk inda ka ji ana kwakwazo wataƙila an yi aiki an gaji ko kuma wani abu wanda zai gajiyar ya auku sai ka ji yaya ta kace sai yaya ta kace in ko ba haka ba in yaya ta kace ne to za ta haifar da ta'abu ita ko dai ta'abu ta haifar da yaya ko kuma yaya ta haifar da ta'abu mutalaziman juna ne haka manzo Allah ya mace su wannan yana yana nuna girma da darajar sayyida ummul mu'minina khadija uwar gidan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki da shugabar ma'ana uwar gidan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki da ummul mu'minin Khadija Allah kara mata yadda to
حدثنا الحويني حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في مغرة ولم بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاب بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاب بين الصفا والمروه سبعا وقد كان لكم في رسول الله قدوه حسنه
الإمام البخاري حدثنا الحميدي حميدي يا من تدموا قال حدثنا سفيان سفيان يا من تدموا عن عمرو بن دينار يا جلك عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر amur ibn dinari yace mun tambayi abdullahi bin umar da Allah tabbata ga dan da uban ar-rajulin tafa bil baiti har yanzu kad amanta da tarjuma tana magana kan me mata ya illu mu'tamir yaushe mai umra yake warwarwa daga aikin umra ya zamo abubuwan da aka taka mai birki aka hana shi yanzu yana da damar yin su yaushe ne sai ya yi aikin me sannan ya kai lokacin da zai warwaru to ciki miki don haka sai sai amru da dinari ya ce mun tambayi abdullahi dan umaru ya dala tabbata ga dan da uban arrajulu dangane da hukuncin mutumin da ɗafa bilbaiti ya dawafi da ɗaki fi umrati ya zo yana umra sai ya yi dawafi wa amma wa lam yadub baina safa wal marwa amma bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba abinda yasa ake taba lafazin sa'ayi da dawafi ba walam yasuf ba a ce walam yas'a ba sai aka ce walam yasuf saboda ko aya haka ta ce ba yanzu muka mutu ba فمن حج البيت أو إتمر فلا جناح عليه أن يتطوف أن يتطوف كذا أن كان لفظ طواف أما سأي أكي نفي إيه to sai zan bai yi sa'ayi ba a ya timra'atahu yanzu ya halatta zai kiyo matarsa kaga ta nan za a gano mata ya fi dubu tamir yanzu ya halatta ya zo na mai umra ya yi dawafi ya kare ya yi rakata dawafi ya kare me ya rage gare shi sa'ayi tsakanin safa da marwa to kan yayi sa'ayin yana iya zo matarsa ya sadu da ita fa qala sai abdullahi ibn umar yayi irin abin da ya saba ba zai ce ana yi ko ba a yi ba amma bari dai ka je da manzo Allah yayi daga nan sai ka samu amsa yace qadiman nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa tafa bil bayt sab'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka yayi dawafi yana da umra yayi dawafi bakwai ma'ana shuɗi bakwai wasalla kalfal makani kaga tiryan tiryan za a biyo alif bayan ya gama dawafi shuɗi bakwai ya taho bayan maqam ibrahima ya rakata dawafi wa dafa baina safa wal marwa ma'ana wasa akira yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa sab'an shuɗi bakwai to kaji wannan sai ya rufe ta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lallai kuna da kyakkyawan koyi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam to ga dai da manzo Allah to haddathana a yadda shi shine cikin shi قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عيسى بن مسلم عن طارق بن شهاب
شيء اللي أشيل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال a'a eh to saboda wancan yana da kawo ba zai shiga ba shi wannan nake rufi shi ne cikon shi qala wa sa'alna jabir ibn abdullah ai ciko ne in mun bashi gaban ba wata gaba saboda da isnadin wancan isnadin yake Ƙala wasu Allah Jabir ibn Abdullahi wa yake da ƙalam nan? Hmm? Amurku dinari. Ba shi ne yake cewa sa'alna Abdullahi ibn Umar ba? Mun tambayi Abdullahi ibn Umar. To har wa yau dai da wancan isnadin ga koro? Ma'ana kuma wasu Allah mun sake tambayar Jabir ibn Abdullahi al-Ansari kamar yadda muka tambayi Abdullahi ibn Umar. To, wasu Allah Jabir na Abdullahi muka sake tambayar Jabir da Abdullahi Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma faqal sai Jabir yace la yaqrabannaha kaga shi ya tafi kai tsaye kan wajen amsa kamar shi Abdullahi Umar bai tafi ba a'a bari dai ya faɗa maka yadda manzo Allah ya watan don ka ji shi ko da zai ce ba a yi ko ana yi ba magana shi bace ko da zai ce ana yi ko ba yi ba magana shi bace don ka gano shi fa istishadin shi kafa hujjar shi ba da amsa shi duk da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma shi kaga sai ya ce Jabir ya ce la karban na abi halatta ya zo mata bai yi sa'i tsakanin Safa da Marwa ba hatta ya duka bai Safa da Marwa sai ya yi sa'i tsakanin Safa da Marwa sannan halatta ya zo maka da kenan yanzu an san ta wannan an san me an san wannan asari na shi jabiru an san matashin mutumir yaushe mai harma da hajji ke warwaruwa mai harma da umra yake warwaruwa yana warwarwa ne bayan yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa yahillu al-mu'tamiru ba'da an tafa bayna as-safa wal marwa shine amsa shi aka fahimta daga wannan asari na Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين